وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah eh zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka ita ce makama ta badi'u zamanul hamazani rahimahullahu ta'ala wannan ita ce makama ta goma sha tara ko mukama ta goma sha tara ne ku? ko ka ta sha takwas ne ku? makama ta sha takwas cikin mukama ta al'imam badi'u zamanul hamzani makama ta sha takwas ya ce makamatul kazwiniya makama ta garin kazwin haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa ga zautu sagar bi kazwin na yaƙi wata kafa a kazwin sanata 75 shekara ta 75 wannan kawai mura'at ne na asaja bi qazwin sanata 75 yace fi man gazahu cikin wanda suka yaki qazwin kinnan qazwin gari ne cikin garuruwa na Iran kamar yadda ga wannan littafin nake ga muku mai bayyana dukkan garuruwa yanzu a ina suke gari ne cikin garuruwa na Iran yace fa ma ajazna hazanan bazan mu taba wuce wani ajazna ajaza ne wucewa bamu taba wuce hazanan wata ƙasa mai tauri ba illa habatna batanan sai mun hada wani zukkure mu hau tudu mu gangara hatta wa kafar masiru bina ala ba'd quraha hatta har sai da almasiru tahiya wa kafa bina ta tsaida mu ala ba'd quraha cikin wasu garuruwa daga ƙauyukan ta ta naqazuwin yace fa malatil hajiratu bina sai bai barcin garjin rana ya karkatar da mu ila zillin zuwa ga wata inuwa asalasin ta magariya magariya asilin ita ce guda ɗaya asalas kuma wannan tare da ca ita ce magariya fi hujratiha a cikin gehenta gehen ita wannan inuwa ta magariya a gehen ta ainun akwai wata idaniyar ruwa ya ce kalisani sham'ati kamar idanuwa ta abin nan tabaga ruwa cikin ga inuwa nan amma a hura ta can gurin kuma akwai ainun idanuwar ruwa kalisani sham'ati kamar idanuwa ta abin nan idanuwa ta abin nan lagwami na hutula a sham'a lagwami na hutula da ake sawa ya ce asfa minar dam'a wanda ya yi tsabtata minar dam'a gami da hawaye hawaye da yake hutawa ana samun da wani datti ko kaza ya ce tasihu fil radarat tasihu wannan idaniya tana tahiya fil radarat a cikin abin nan tsakon kwani idaniyar ruwa da ke tahiya cikin tsakon kwani ruwa ne mai kyau ya ce saihan da saihan da tahiya da take irin tahiya ta macijiya tahiya ta hankali ruwan yana ta tahiya a hankali ya ce fanilna mina ta'am manilna muka ɗauki abin da muke ɗauka na abinci muka yi abinci sun mamilna ilar zilli sai muka karkata zuwa ga inuwa fakirna sai muka yi barcin rana fama malakanan naumu barci bai mallake mu ba hatta sami ina sautan har sai da muka ji wani sauti an karamin sautin himarin wanda ya an hi musun shiga mai da sautin jakki don karhin sautin nan ya hi sautin jakki wa raja'ana ad'afu min raja'il huwari muka komo mafi rauni gami da komowa ta ɗan taguwa muka komo cikin rauni yashfa'uhuma sautu dablin kuma sai ga wani sauti na ganga yana biyo bayan shi ka annahu kharijun min digai asadin kamar yana hutawa daga matamna na zaki yace fazada anil qaumi muna cikin barci barci na rana a cikin inuwan nan gehe da mu da idanuwar ruwa muka ji wannan abin ya watsa mana barci yace fazada anil qaumin zara'idan naumi wannan sautin da muka ji fazada sai ya kore zada da zal shine korewa inda zaina ne kuma ƙari anil qaumi gami da mutane ra'idan nan dan aiken barci kowa wannan karan ya wargaza mishi barcin shi da muka kwanta yace wa fatatu taw'a mataina na bude tagwaye na guda bi idanuwa na ilaihi zuwa ga wannan sautin wa qad halatil ashjaru dunahu amma itaciya sun shiga tsakaninmu da mai wannan sautin da na bude ido na wajen sautin nan ban ganshi ba da akwai itace tsakaninmu wa asgaitu na karkatar da kunnuwa na wajen fa iza huwa yaqulu sai na ji mutanen nan yana faɗa ala'ika idubuli a kan abkar da wannan ƙara ta ganga bayan gangan nan ana gangan nan kuma yana cewa adu'u ilallahi fa hal'imun mujibin ila zura rahabin wa mar'a khasibin wa jannatin aliyatin matani qudufu hadaniyatun mata gibu yace adu'u ilallahi ina kira zuwa ga Allah fa halmin mujibin shin akwai mai karbawa ila zuran rahabin zuwa ga wata falfajiya mai fadi zura falfajiya rahabin mai fadi wa mar'a da gurin kiwo hasibin wanda mai yawan ciyawa mai yawan ciyawa wa jannatin aliyatin da gonaki wadda take madaukakiya matani wadda bata yi nisa ba kudufu ha ƴaƴan itatuwa ta daniyatin a kusa suke mata gibo ba su bacewa yana siffanta wa yake zowa zuwa ga wannan aljanna ya qaumi ya ku mutane inni rajulun ta'ibun ne mutun ne mai tuba min baladul kufur daga gari na kahurci wa amri ajibu lamari na abun mamaki ne yace in aku amantu fakum lailatin in na kasance duk da na kasance na yi imani fakam lailatin amma nawa nawa ne dare da ya gabata jahartu rabbi nake inkari da musu ga Allah ban yarda da shi ba wa ataitul muriba nake zuwan ma abun shakku ayyuka na sabo zamanin can baya duka na yi ta yin wannan yace ya rubba khinzirin diyawa alade tamashaktuhu wanda na ciccira wannan kinshi na ciccira kasisuwan shi na ci a alade na ci can baya wa muskirin akhazartu minhu nasibu wa muskirin da abun giya abun maye akhazartu minhu nasibu wanda na tattare rabona daga cikin shi na sha maye jiyawa shan giya da cin alade can da aikin mu ne summa hadani Allah sannan Allah ya shiryar da ni wanta shani kuma sai ya hutar da ni min zullatil kufur daga kaskanci na kahurci ijtihadul musibi kokari na mai rabo yace fazurtu akhfi dina na na maraita ina boye addini fi usrati cikin dangina wa abdullah ina bauta ma Allah bi qalbin munibin da zuciya mai mai da lamari zuwa ga Allah yace asjudu lillahi nayi ta sujada ga lata hizaral ida dan saboda gudun makiya da nan musulunta cikin al'umman mu ni ɗaya ne gumakan da suke bauta ma su nike bauta ma a zahiri dan saboda gudun kasu kashe ni ya ce wala aral bata banni fuskanta ka'aba in yi sallah khaufar raqiba dan tsoron ka'aje sun sa mai kallo na ya tsare ni ya ga cewa ni musulmi ne ya ce wa as'alullah in janna e iza jannani laylun ya ce ina roƙon Allah idan dare ya shigo mini cikin duhu wa adnani yawmun asibun yawmun asibun wani wuni mai wahala adnani kuma ya raunanar da ni ya ramantar da ni ya ce rabbi kama annaka an kastani ya Allah kamar yadda ka tseratar da ni fanajini to ka tseratar da ni inni fihim garibu ni a cikin wannan mutane nawa da nan musulunta ni daya bako ne a cikin su yace sun matakhashtu layla limar kaban sannan na dauki dare shine matsayin abun hawata cikin dare na sulale na huta wa masi wal azmu amami janibu al azmu masi wal azmu babu wani abun da ya kasance banda niyya kyakkyawan niyya amami a gabana janibu ita ce in garman doki na bani da dokin hawa kyakkyawan niyya kawai ita ta sa na hayo dokin ta nake ta tahiya cikin dazuka cikin dare don tsira da addini na yace faqad faqad ka min sayri fi laylatin yakadu ra'su tifl minhu yashibu faqad ka ya wadatar maka ma'ana fa hasbuka min sayri gami da tahiya ta ta dare fi laylatin a cikin wani dare yakadu ra'su tifli wanda kan yaro ya kusanta yashibu minhu ifiha yayi hurhura a ciki tahiyar da nayi ta yi dan tsoro cikin wannan duhun daren hakan yaro zai iya yin hurhura a ciki dan tsoron kiyama yana kai yaro ya hurhura ya kwatanta tsoron daren da yake ciki da tsoron kiyama yace hatta iza yutu biladal ida ilahi madini na fatul wajiba yace hatta har inda iza justu na wuce kaga can baya kalmar ta wuce a jaztu nan kuma justu na wuce biladal ida gariruwa na makiya ilahi madini zuwa ga iyaka ta addini anna li kulli malikin hima ya ce na fattul wajiba na fattu sai na kakkaɓe alwajiba makyarkyata da na huta daga gari ruwan su makiyan na adanin musulunta cikin su sai na zama na gani cikin makyarkyata ta huta da tsoro faƙultu izalaha shi'arul huda iz ya ce faƙultu sai na ce izalaha shi'arul huda lokacin da alama ta shirya ta bayyana nasrun min Allah wa fatahun qaribun nasara ce da Allah ta tazzo mini kuma da fatahi wanda yake kusa wanda ke son karatun luga bahasi cikin luga anawin na luga ga su da dama sai ka ce al-iktibasu fi maqamati badi'u zamal al-hamzani maqamata kaza wa kaza na muzaja ko kuma asaja min maqamati badi'u zamal al-hamzani maqamata kaza ga su na abubuwa da yawa yace falan ma balaga hazar bait mun fahimci dai a baitukan nan abin da yake nihi ya musulunta a garuruwa na arnawa ya gudu da gudu zuwa ga addinin shi har ya shigo garin musulmai wannan mutanen suka ji wannan karaji nashi falamma balaga hazal baiti yayin da kai wannan baiti kala sai ce ya kaumi ya ku mutane waditu darakum na sabko na fado na tako gidanku bi azumin da wata kyakkyawan niyya da niyya lal ishqu shaqahu wada ba bege ya turo ni ba wala al faqru saqahu ba talauci ya koro ni ba yace wa taraktu wara a zahari hadaika a bayana na bar gonakai wa anaban da inabi mai yawa wa kawaiban wa atraba da 'yan mata sa'annin juna na bar su a can baya wa khailun musawwamatan da dawakai abun darmewa a kiwo wa kanadiran mukantara da dukiya abun taskancewa mai yawa ba talauci ya kanu wajen ku ba addini na na gudu da shi wa id wa uddatin da tanadi mai yawa wa adidin da jama'a masu yawa cikin dangi na din nabaro wa marakibun wa abidin da abun hawa da bayi duka na tsere musu na gudo da addini na wa kharajtu khurujal hayyati min hujriha na huto hutawan macijiya daga cikin ramunta na huto na zo wajen ku yace wa barastu buruza da'ir min wakarhi nay hutawa hutawa ta tsuntsu daga cikin shekashi mu'siran dini ala duniyaya na zaɓi addini na akan duniyata jami'an yumna ya ila yusraya na hada dama ta zuwa ga hagumkita wasilan sayri bi yusraya bi suraya na gama tahiyata da tahiyata ta dare asayru shine as-sura shine tahiyar dare yace falau da fa'atu min narabi shirariha da kun tunkuɗe wuta da tartsatsinta wa ramaitum ruma bi hijariha da kuma kun gehi rumawa a gidajensu wa ganamtumuni ala gazuha wa antumuni kai ku taimaka mana akan yakin su yace musa'adatan wa is'adan dan taimako da taimakawa yana nuna maka cewa da musa'ada da is'ada duka masdar ne yana zawwa akan masdar kin shi wa murafadatan wa irfadan da kuma badawa da baikon taimako duka shi ma haka yake san nuna wala shatada ba tare da zalunci ba fa kullun ala qadri qudratihi yace da nabbar wa'ancan abubuwan duka da na gudo inda ku mutanen Allah ne zaku raba han da wannan wahalar da na shigo ta ba talauci ya kawo ni ba kowa ya bada daidai gwargwadon abin da yi karhi wa hasba sarwatihi daidai gwargwadon wadata shi wala astaksirul badara wanda ya kawo jika cike da kuɗi banni cewa ta yi yawa albadara ita ce jika cike da kuɗi yace wa aqbulu zarra kuma wanda ya kawo ƙwayar zarra amsa niki wala aruddu tamra ko dabino banni maidawa wali kullum minni sahamani kowa daga cikin ku yana da rabo biyu a wajena sahamun uzalliquhu lilqa'in eh kibiya guda ɗaya kibiya guda ɗaya zan ajiye ta dan saboda in wasa ta dan saboda haɗuwa da makiya wa akhar ufawiquhu du'a kibiya guda ɗaya kuma in sa ta tsakanin kwari dan saboda yin addu'a alfawq shine ka sa kibiya tsakanin kwari kai haka yace wa arshiqu bihi abwaaba sama'in halba ta zuwa wajen sama ma'ana zan yi addu'a ta in seci sama in mishi addu'a ta alkhairi duk wanda ya kawo wani abu an kausin zalma gami da kwari wanda yake na duhu ma'ana cikin duhun dare zan tashi in yi ta mishi addu'a ta alkhairi kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fastafazzani ra'i alfazihi qawatattun lafuzzan shi suka zaburar da ni wasa rauti jilbabun naumi sai na yayi jilbabun naumi wannan jilbab na na abun nan na barci yace wa ga dauti ila alqaumi wa adauti ila alqaumi sai na zi gaugawa zuwa ga mutane fa iza huwa wallahi kuna abul fatih al-iskandari sai ga shi wallahi malamin mu ne abul fatih al-iskandari bi saifin qad shaharahu ga takobi ya wasa shi waziyin karna karahu da ado wanda ya sa an ga an rasa kowane ne ba a iya gane shi falan mara ani yayin da ya ganni ga mazani bi ainihi sai ya mun dan tunkudi da irin shi kakka nuna ka sanni wa qala sai ce rahimallahu man aana na bi fadil zailihi Allah jikan wanda ya taimaka mana da faralar wadata shi azailu ita ce wadata yace wa qasama lana nailahu ya raba abin da yake hannun shi ya bamu summa akaza ma akaza ya rike abin da ya rika wa khalautu bihi sai na rabu da shi fa qultu sai na ce a anta min auladin nabidi kai kana daga cikin diyan gwarawa al'ajam ajamawa annabi sune al'umma wasu gwarawa da suke tsakanin iraq fa qala sai yake ce mini ana hali min zamani ka hali ma an nasabi nasabi fi yaddi zamani idza samahun qalab ana umsi min nabidi wa udhi min al-arab yace ana hali ni hali na min zamani gami da zamani ka hali ma'an nasibi kamar halina ne tare da nasaba in yau ina balarabe gobe wani gurin a wannan ba ajami zan bayyana zamani in ya sauya nasaba ta bayyana sauya take ya ce nasabi fi yadda zamani nasaba ta a wajen zamani iza samahu in ta abin nan ya sumu na kumso al'azab idan ta takura mini azaba zamanin in ya takura mini azaba in kalaba sai nasaba ta ta juye a nan ka sanni a matsayin balarabe gobe a wani garin a ba ajami zan ka sanni ya ce ana umsi minan nabi ni zan wayi gari a matsayin cikin ba ajami wa udhi min al-arab kuma in maraita hantsi ya muni ina matsayin cikin larabawa yana ba nasaba ɗaya nake zama da ita ba hasabin juya zamani hasabin nasaba ta nan zan mu takaita ci mana lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi